الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله haka dai la ya zama tafi kawai tafi na nawa na mu zai zama na hudu kenan لا باب تاشي بسم الله الرحمن الرحيم نفي الغرب سوني اللوازم كي ديت مكا ويليهن اللوازم نفي الغرب koruwar bukata wajibin matabbaci ne lillahi ta'ala ga Allah ta'ala duk wata bukata kowace iri ce korariya ce ga zatin Allah ta'ala Allah bai da bukatar komai a wajen kowa wa nafi wujubil fi'li da koruwar wajibcin aiki duk abin da kaga Allah ya aikata to ba wajibi bane jaiz ne jiya ya gaya maka wa amma fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu aikata dukkan wani kasantaccen abu ko barin sa cikin babu fa ja'izu wannan halal ne shi haƙƙin ta'ala to a ce akwai wani aiki da ya zama wajibi ko dole ko tilas ga Allah ya aikata wannan aikin a wannan abin mustahili ne saboda haka wujubu nafi wujudul fi'li koruwar ko korewar wajibcin aiki wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa nafiyu tasiri bi quwwatin korewa ko koruwar tasiri bi quwwatin da ƙarfi tasiri ne mana yin amfani da ƙarfi ƙarfin kwanji ka gane yayi in Allah zai yi abu sai yayi amfani da ƙarfi ƙarfi na hissi na zahiri a wannan korallan abu ne ga zatin Allah ta daga ya nufin abu kawai kun fa yakunu daga ya ce kun abun sai ya kasance ba wani ƙarfi ne da yake tanada da yake amfani da shi wajen samar da halittu ba koruwar tasiri ko yin amfani da kuwatin da ƙarfi wajibu lillahi ta'ala matabbaci ne ga zatin Allah ta'ala wanda fi tasiri da ɗabi'in koruwar tasiri ko yin amfani da ɗabi'in da wata ɗabi'a wannan duka sifa ne ta makalukai amfani da ƙarfi amfani da ɗabi'a wannan koruwar wannan wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa hudusul alami da faruwar talikai duk wani taliki ko halitta da ka gani to fararre ne to faruwarsa wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala da wama sako yana cikin kishiya wannan korarre ne ga zatin Allah ta'ala alhamdulillah sai ne to akwai saura kaɗan kunanta ha ba'adu ma ya zubu lillahi min sifati kuna anan ne ba'adu ma ya zubu lillahi shashin abin da yake tabbata ga Allah min sifati na sifofi intaha ya ƙare saura kuma al'abdadu suna bibiyar baya alhamdulillah sai ne za ka koma gida su akabari shafi na nawa aka dari shafi da shi da ina za a tashi na'am wa an yuhibba lillah wajibi ne musulmi balagagge mai hankali in zai yi soyayya an yi hibbai ya yi soyayya lillahi dan Allah ina ina fata an gane wa da kuma yayi gaba lahu domin Allah in zai so mutum ya so shi dan Allah bai ma'ana dai masoyin Allah ne yana son Allah Allah yana son shi ma'ana yana aikata abin da Allah yake so yana gujewa abin da Allah baya so to wajibi ne ka so irin wannan mutum ko ya saba maka cikin fahimta ko ya saba maka a rayuwa ta duniya ko ya saba wa kabilarka ko ya saba wa al'adarka karka fifita al'ada akan addini karka fifita ɗabi'a ko ƙabila akan addini in dai masoyin Allah ne to ya gama cika sharaɗi a matsayinsa na musulmi masoyin Allah dole ne ka so shi in kuma ya zama maƙiyin Allah ne to ko gidanku ɗaya ko cike ɗaya kuka fito ba magana ƙabila ko gari ɗaya ko ƙasa ɗaya ba in dai zama maƙiyin Allah ne wajibi ne ka ƙi shi wanda shi ne soyayya dan Allah da kuma kiyayya dan Allah ka gane ai mai sharhi yace maka wa Allah subhanahu wata'ala almutahabbain lillahi Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ga waɗanda suke ƙaunar junansu lillahi dan Allah wanda suke son junansu dan Allah ba don wani abun duniya da suke nema a junansu ba ya musu alkawari bi ma la taqdiru al-uqulu an ihadati bi kunhihi ga abinda hankula na yan adam ba za su samu ikon kewayewa da haƙiƙanin sa ba ka gane yayi hankalin na dan adam ba zai iya hakaito gaba ɗayan abinda Allah ya yi wa masu soyayya don shi alkawari ba domin fasil hadisi ya zo cikin hadisi يقول الله تعالى يوم القيامة الله تعالى هنا فدي على تنشر القيامة هنا سوى أين المتهابون لأجلي إنا ما سسن جونا جني إنا وانا فيك قولة جونا سوى دنيا لأجلي أجلي لنا to uzilluhum zan inuwantar da su fi zilli cikin inuwata yau ma la zilla ranar da ba wata inuwa illa zilli sai inuwata ta al'arishi wala ya'lamu kullu hadha al-mansib ar-rafi'i mala yace ba wanda ya isa ya san haƙiƙanin wannan matsayi ko daraja ar-rafi'i madaukaki illa man qazafa Allah fi qulubihim nur al-ma'rifati sai dai wanda Allah ya jefa hasken ma'arifa a cikin zukatansu wa hum warasatu sharif wadannan ko da Allah yake jefa hasken ma'arifa a zuciyarsu su ne magadan ashari'i manzon Allah mai shar'anta shari'a salawatullahi alaihi tsira ila Allah ya tabbata gare shi wa ilaihi isharatu zuwa ga irin wannan matsayi ne da Allah ya ce zai inuwantar da su a ƙarƙashin sa yawmal qiyama Allah ya yi mana ishara ga wannan matsayi bi qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala a cikin suratul qamari ƙarshe yace fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadirin zaka gansu ba ta innal muttaqina fi me fi jannatin wa na'imi ko fi jannatin wa nahar eh dama bai karewa da rashi ba eh wa iktarabat as-saatu wa shaqqa al-qamar gaba da yadda yawanci ayoyi suke karewa yawa innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu tsoron Allah za ka gansu cikin aljanna da kuma korama ko sai ce ne fi maqa'adi sidiqin a cikin aljannan ma a cikin gurin zama na gaskiya to ina ne inda ba na gaskiya ba aljanna to Allah ne ya san wannan guri da ya mace shi maqa'adi sidiqin kuma yace inda malikin hadda indiya a wajen wani sarki mukutadirin mai cikakken iko ka gane ai eh Allah ya bada yana bada ala sunan sana alqadir wa huwa alqahir fawqa ibadihi ba yawa sunan amma muku tajiru shi kadai ne ne cikakken iko duk wani sarki da ka sani iko sa yana takaituwa a wani gari ko a wani yanki ko a wata jaha ko a wata ƙasa amma dai shi Allah shi ne mamallakin duniya da lahira da abin da yake cikin shi ne mai cikakken iko to masu soyayya da juna dan Allah suna kin maƙiyin Allah to su ne suke zauna a irin wannan maƙadi sidikin din inda malikin muqtadirin wa qawluhu da fadin Allah ta'ala fi bayanihi cikin bayanin wannan gurin zama na masoya Allah masu soyayyen juna don Allah ko ko bayanin manzo Allah da yayi a cikin wannan guri na maq'adu sidiqin inda maliki muqtadir manzo Allah ta innahu zillu arshi manzo Allah a hadisi yace wannan maq'adu sidiqin din shine inuwar al'arshi ubangiji au ko kuma innahu shi wannan mazauni na masoya Allah kinayatun kinaya ce anil karamata da irin karramawar Allah da zai musu au gairu zalika ko wani wannan ba da wanda yasa hakikanin ne ake nufi da maqadi sadiqin to fa hazihi nataidu afkari wannan natija ce da tunanin malamai ya haifar la ta ci ba ta iya cikawa bil marami da abin da ake nema na sanin hakikanin mazaunin waɗannan masoya Allah tunda a cikin hadisin bai ce fi zilli arshi ba ku zilluhum fi zilli kawai zan inuwantar da su a cikin inuwata yau mu la zilla illa zilli lanar da ba wata inuwa sai inuwata wakalun malamai ne suke cewa inuwar al'arshi ka gane ai to qauluhu wa yarda lahu to in mun shiga can masanin da aka ce wa ayyuhibba lillah ya yi soyayya don Allah, wa ya buguda lahu ya yi soyayya don Allah, wa ya rada lahu ya yi yarda don Allah, in za ka yarda da mutum ka yarda da shi don ya yarda da Allah, Allah ya yarda da shi. Yana cikin radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah, to wannan mutum wajibi ne ka yarda da shi. Wa ya gaba kuma ya yi fushi lahu don Allah. Ka yi fushi saboda mutum yana aikata abin da yake fusata ubangiji ko ya aikata abin da Allah yake fushi da shi to dole kai ma kai fushi da shi wa ya'muru bil ma'ruf wajibi ne musulmi ya dinga yin umarni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkar ya dinga yin hani ga barin mummuna alhamdulillah wa yahrumu alayhi al kadhib sai ne tafi na nawa a cimawi to ina za mu tashi eh dan ma ne ni ma na gyara wa ya buguda ba wa ya bugada ba yayi kiyayya ba babu a kasamin miya babu kenan da yake bayani da galaban ruwaye almiyahu jami'in na alma'u babi ne na lagalagan ruwaye allati yajuzu min haludu wanda alwala yake halatta a yi daga wannan ruwan lagalagan ruwaye wanda yin alwala yake halatta gare ka gane ai to hadda ma wanda baya halatta a yi alwalan duka malam zai kawo maka ba dan akwai wanda baya halatta a yi alwala da shi ba to babu ma'anar kawo lagalagan ruwaye in kowane ruwa ya halatta ya alwala da shi to babu ma'anar a kawo maka bambancin ruwa ko kuma labalaban ruwaye duk da malam tarifin babin ya taƙaita kamata yayi ya ce allafi ya zuzu min wudu'u wa ma la ya zuzu min hududu wanda yin alwala ke halatta da shi da kuma wanda yin alwala baya halatta da shi ilam kai sani وفقك الله تعالى الله تعالى يمك موافقة أن الماء على كتمين حقيقة شي روا مطلق الروا على كتمين يا لب كشي بيو مخلوط أقوي أبو شوط أن ياوى wanda ya cuɗanya da wani abu wa gairi makhaludin da wani abun cuɗanyawa wanda bai cuɗanya da komai ba fa amma gairul makhludi amma wanda bai cuɗanya da komai ba fa huwa dahurun shine mai tsarkakewa bai sai fa huwa dahirun ba domin rubba dahirin gairu mutahhirin da yawa akwai ruwa mai tsarki amma ba ya tsarkakewa to amma ka sai dahuru yawa jiya ko shekarar jiya mun yi ta'arifinsa a izziya wa anzalna min as-sama'i ma'an dahuran yawa shi yasa ta maka fa huwa dahurun shine ruwa mai tsarki mai tsarkakewa to al-ma'ul mutlaqu kaga shi ruwa al-mutlaq abin sakewa sunan ruwa ruwa mutlaqi ba muqayyadi ba yajuzu minhu wudu'in alwala yana halatta daga wannan ruwa ka gane a ruwa ka gaban ai ba a ɗaure ba inda aka ce wannan ruwa ne to ya halatta ai alwala da shi amma aka ce ruwan to sai an ji gaban ruwan kogi ne ko ruwan ɗan wake ne ko ruwan tsari ne ko ruwan kwata ne ka gane ai yawa shi ne mutulaki wanda aka saki sunan ruwan ruwa amma wanda aka yi taƙayyidi aka ƙayyade shi da wani abu a gaba to shari'a tana dubawa ta ga to menene wannan abin da aka ɗaure shi da ruwan wannan mutsulaki an ce an sake shi ko ba a ɗaure shi da komai ba ruwa yawwa ko ba a karatun mu na hausa babu ɗauri ruwa amma ka ce ruwan to sai mun jira mun ga me za a faɗa a gaba kafin mu yanke hukunci zai yi alwala ko ba zai alwala ba an ka sai ruwan sama a mace a wannan zai yi alwala ruwan kogi zai yi alwala ruwan rijiya zai yi alwala amma ka sai wannan ruwan tsari a wannan ba zai alwala ruwan kwata a wannan da najasa ne iya taba kama sai kawai ka gane ai shi ne bambancin suna alma'ul mutlaqu ruwa wanda yake mutulaki abun wawaita wa suna ya tuzu minhu lubu to wannan ruwan kan alwala tana halatta minhu daga gare shi inda aka ce wannan ruwa ne kawai ka dauka ka yi alwala sawa'un daidai ne nazala min samai kazuba ya sako daga sama ne aw na ba min al-ardi ko ya bubbugo daga ƙasa ne wannan shine ruwa mutulaki wa ammal makhludu amma abun yawa an shigo cikin ruwa muqayyadi shine makhludu kaga tunda yace al-ma'ul mutlaq shine gairu makhludin din to amma al-makhlud wanda yake abun yawa da wani abu idza tagayyara ahadu awsafihi salasa idan ɗayan sifofinsa guda uku ya birkita launihi sifa ta farko shine launinsa au da'amihi ko ɗanɗanansa aurihi ko kuma ƙanshinsa ya jirkita bi shay'in da wani abu ya zama ruwan to fa huwa ala ismaili shi ma kansa ya rabu gidan kamar da na faɗa da sai an jira an ji a cikin wanda ismi zai fada zai fada cikin ruwan nono ko ruwan zuba ko ruwan gari ko zai fara cikin ruwan tsari ko ruwan ɗanwake ko ruwan kunu ko ruwan gasara ko ruwan kwata to shi kansa wannan ya rabu gida biyu taratan wani lokaci ya kata bi najisin ruwa yana tuɗanya da najasa fa ya tagayyaru bihi sai ya jirkita da wannan ruwa da wannan najasa ruwa ya jirkita da najasa ya tuɗanya da najasa kuma ya jirkita da najasa ba tuɗanyar ba ce matsalar jirkitar falma'u najisun ruwa mai najasa la yasihu min wudu yin alwala baya inganta daga gare shi ko an yi ba a yi babban wajibi ma ka samo ruwa ka wanke gaɓoɓuwan nan da kai alwala da ruwa mai najasa dan yanzu jikin kamar mai najasa ne ba batun alwala kake ba sai ka tsarkake gaɓoɓin ma kafin ka yi maganar yin alwala da wani ruwa mai tsarki wa illan da tagayyar bihi ko da najasa ruwan nan bai jirki da bihi da wannan najasa ka gane ai in dai yana da najasa to bai halatta ka yi alwala da shi ba فإن كان الماء قليلا أما الوى يزم أن كتن والنجاسة قليلة إتما نجاسة إر كتن كره الوضوء منه أن كان تهين الولادة والنلوى كما الواني أبوتا تغاني أي an zo zubar da fitsari a ko sai ya tsallu a cikin wannan ruwan kaga ruwan kaɗan ne ita ma na jefa da ta faɗa yar kaɗan ce to in kai alwala yayi amma kai makaru alal mashhuri abu sa kauli mashhuri to alhamdulillah mun yi kisimi ɗaya saura na biyu to alhamdulillah ko ne ba tare da nufi ba alƙasu da nufi ibiya shafi na nawa shafi na hudu ko na biyar ko mun kai na shida ma to iziya shafi na shida duk da zanta hukuncin ruwa ne wal mutagayyir bi dahiri shi ne ruwan da ya jirkita da abu mai tsarki dahirun shi kan shi ma mai tsarki ne a zatinsa wato fi nafsihi kenan gairu dahurin amma baya tsarkakewa kaga nan bai ma ce gairu mudahirin ba sai kashi da sunan alma'u tsahuru din gairu tsahurin ba mai tsalkakewa ba ne idan abin da ya cuɗanya ruwan mai tsarki ne kamar turare da ya faɗa ko nono ko zuma ko wani gari ko fetur ko kalanzur ko gas ya cuɗanya da ruwa to wannan ruwan tsahirun fi nafsi in ya taba ka ba najasa bane ba sai ka wanke ba amma fa gairu tsahurin ba mai tsalkakewa bane yusta'malu ana aiki da irin wannan ruwa fil adat cikin al'adu kamar wanke kaya ne datti da sabulu ko wanka na soso da sabulu ko wani abu na al'ada wala yusta'malu fil ibadat amma ba a aiki da cikin ayyukan ibada asimarta maka lafi wudu'in wa lafi gairi ba amfani cikin yin alwala ko cikin waninsa ko wankan janaba ko tsarkin kashi da fitsari ko wanke tufa mai najasa duka baya inganta da wannan ruwan da ya cuɗanya da abu mai tsarki amma shi ba najasa bane in ya taba ka wal mutagayyiru bin najisi shi ko ruwan da ya jinkita da najasa najisun shi ma najasa shi kansa in ya taba ka sai ka wanke ba batun ya tsarkake ka ba in ya saba ka ma ya najasta ka sai ka gusar da shi da ruwa mai tsarki in ya saba tufanka ya najasta tufafin sai ka wanke tufan nan da ruwa mai tsarki la yusta'malu fi sha'in min al'adati ba a aiki da wannan ruwa cikin wani abu na al'ada duk abin da ruwan nan ya taba abin ya zama na cefa sai an samo ruwa mai tsarki an wanke wala fi sha'in min al'ibadat kuma ba aiki cikin wani abu na ayyukan ibada ya zama kwata sai dai zubarwa waye za ta ga yarabi ma huwa min qararihi to amma idan ruwa ya jirkita da abin da yake daga mazaunin sa ne kamar bishiyar maina a cikin tafki ruwa ya taru a ciki ko na kogi ko kuma ruwan sama to da rani yayi ruwan ya kusa karewa sai ruwan yake ɗacin saiwar wannan maina kaga wannan ruwa ya jirkita da ne da abin da yake min qararihi daga mazaunin sa ne alqararu mazauni akwai bi'is alqararu ba tir da wannan mazauni na kafirai ita ce jahannama ka gane ai min qarra ya kiru maqarran akwai hasu mustaqarran wa muqaman duka dai da abu da ne mustaqarru matabbata wa mukamin gurin zama to idan ya zama mazaunin sa ne ya jirkita shi yake kattura bi kamar turbaya gurin da yake jar ƙasa ne sai yayi ja kamar an kwaba da koya ko kuma yayi baki saboda tabo ne wal milhi da gishiri kamar ruwan teku aka ɗebo yana ɗanɗanon gishiri saboda mazauninsa ne ko kuma kwalin kanwa ne ruwa ya ɓuɓɓugo ko ruwan sama ya taru ko ƙorama ta biyo ta ciki in aka ɗiba yana ɗanɗanon kanwa wallurati da farar ƙasa in aka ɗebo sai yi kamar an sa madara ko ma ta walla da minu ko kuma a'a ruwan tagayyara ya jirkita bi ma ta walla da minu da abin da ya haihu daga gare audin adabi ne na tagayyara bima huwa min fi shay min qarari ka gane ai aw bi ma tawlada minhu ko ko ruwan ya jirkita da abin da ya haifu daga gare shi ka gane ma'anar ruwan ne ya haifar da abu wancan mazaunin abokin zamansa ne ya jirkita shi wannan kuma shi kansa ruwan shi ya haifar da wannan jirkitar ka tsuhulabi kamar kainuwa au da irin lokaci ko da tsawon zama ya yi irin gamsa kukan nan kaga ruwa ne ke haifar da shi ko kuma ruwa ne ya daɗe sai ya canja ƙanshi ko ɗanɗano hausawa suna cewa wai ruwa baya tsami banza to yana yi in ka zai a cikin jarka ka rufe ya yi wata da watanni in ka bude za ka jana wani ruwa ko ba a samar komai ba yana yi in ya dade to wannan walin da wannan gamsa kuka ai ba wani abu ne ya haifar da shi ba ruwan ne ya haifar da shi ya zama wannan gamsa kukan ko wannan kainuwar ko wannan walin tawalle da ya haifu ne yirhu daga ruwan to fa innahu la yadurru ka sani irin wannan ruwa baya cutarwa tun daga wanda yake tagayyara bi ma huwa min qarari mazaunin sa ne makotaka ce ta hada shi da wannan launin ko wannan dandanan saboda yayi makotaka da jar kasa ko farar kasa ko wata bishiya da ruwan ya yi wari ko ƙanshin saiwar wannan bishiya. To fa inna la yadurru baya cutarwa wa yusta'malu ana aiki da wannan ruwa fil adat cikin al'adu abin da ya shafi sha ko dafa abinci ko wanke tufa mai datti ko wanka soso da sabulu wani ibadati kuma ana aiki da shi cikin ibadu tsarkin kashi da fitsari wanke tufa mai najasa yin alwala wankan janaba wankan biki wankan haila duk ana yi da wannan ruwa la yaduru baya cutarwa wajen ibada ko aiki na al'ada to alhamdulillah sai me ruhi sala shaji shafi sala shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya a samar jami mai gajeren bugu mun kai babun ko da saura to ina ne wa talaqul abdi ko loluwar sakin auren bawa wanda bai da damar kome dalqata ni saki biyu ne in yi saki biyu to shi kenan ko matar ƴantacciya ce ba sai sai bai hatta ta ci hazo dan gairo za ta halatta gare ba sai ta auri wani mutum wanda ba shi ba to anan mai tambaya zai iya tambaya to me yasa alƙur'ani ce at-talaqu marratan eh kuma an ce talaqul abd talqatani eh alƙur'ani ya ce at-talaqu marratan nan kuma ce talaqul abd talqatani kamar dai ya nuna cewa kowane aure ma saki biyu shine iyaka ko to ba haka labarin yake ba alƙur'ani da ya ce maka at-talaqu marratani yana nufin sakin aure da kake da damar kobe marratani guda biyu in kai saki na farko kana da damar mai da ita in kai na biyu ma kana da damar mai da ita to daga na biyun nan sai ce fa in ta kun bi ma'rufi daga saki biyun nan ko dai ka rike da kyau ka gane ka rike bi ma'arufin da an sheri da kyautatawa don kar a rabu ya zama ba ka da dama kuma au ko kuma tasrihun yin saki bi ihsanin shi ma da kyautata da ma'aruf da ihsan duk kusan abu ɗaya ne ma'aruf kyakkyawa abun sani a shari'a al-ma'ruf shar'an shine al-ma'ruf din ka gane yayi to har yanzu dai alqur'ani ya gaya maka saki uku ne kololuwa wanda sai bayan wani miji yana nufin sakin da kake da damar yin kome shi ne guda biyu daga nan fa imsakun bi ma'rufin ko ka rike da kyautatawa ko tasrihun bi ihsanin ko kuma ka sake ta shi ma da kyautatawa to amma shi bawa sakin da yake da damar kome guda ɗaya ne in yayi saki ɗaya yana da damar kome in yayi na biyu to shi kenan hatta ta ki hazo wajen gairau wa iddatul amati iddar baiwa idan miji ya sake ta muddin nata bawa ne ko ƴantacce ne duk ɗaya ne in aka sake ta haiba ta ni jinin haila guda biyu ne in ta in ta yi jini biyu ta gama ita wa kaffaratul abdi amma kaffarori na bawa kaffarar jihari kaffarar kisa kaffarar azumin wata ramadana kaffarar rantsuwa duk wata kafara da bawa zai yi to kalhurri kamar irin ta intacce da kaga babu bambanci domin wata haƙƙin Allah ne da intacce da bawa duk bayin Allah ne saboda haka abin da shafi haƙƙin Allah hukuncin iri ɗaya ne kalhurri kamar intacce yake kafin dai kafara ce bi kilafi ma'anul hududi wa tsalaki da saɓanin ma'anonin haddi da kuma sakin aure wannan shi ne ake bambanta shi da yantacce ina fata an gane yadda yantacce ya yi kafara rantsuwa azumi uku ko ciyar da miskinai goma wa kafaratu id'amu asharatu masakina min asadi ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba amma lam yajid fa siyamu thalathata ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا هلكتم وحفظوا أيمانكم wannan ba bambanci tsakanin yantacce da bawa haka nan kafarar kisa wa ban ka salmu minan kadan fa tahru wa qabatin mu'mina bammal min fa siyamu shahrin mutatabi aini taubatan min Allah wannan ma babu bambanci tsakanin yantacce da bawa haka nan kafarar jihari fa id'amu 60 miskina bammal lam yajid a farko fadariru raqabatin min qabli an yatamasa ko sai fa malan da zidi fa in amu sikina miskina fa malan da zidi fa sai amu tare miskadi ai min qabli an yatamasa shi ma wannan ba bambanci tsakanin bawa da yarkacce haka nan kafarar azumin wata ramadana yanta baiwa shi ma ko ciyar da miskini sittin ko azumi sittin to amma abin da ya shafi ma'ana ta haddi in ya yi zina aka yi wa ‘yantacce bulala ɗari in saurayi ne ko ‘yantacce muhusani bazawari ya yi zina aka jefe ya mutu shi bawa ko muhusani ne in ya yi zina bulala hamsin za a masa ka gana an samu saɓani akwai bambanci tsakanin haddi na ‘yantacce ko kuma bawa wadda laƙi haka nan ɓangaren saki da muke magana a kai shi talakul abdi ɗalƙata ne shi kuma sakin aure na yantacce saki uku ne iyakarsa wa kullu ma wasa ila gafin rabi'i dukkan wani abu da ya sadu zuwa cikin jaririn da ake shayarwa kila haulaini cikin shekaru biyu minan labani na nono ka gane ai min al-labani muta'alliqun bima wasala ka ce wa kullu ma wasala min al-labani a can ya kamata a same shi sai aka jinkirta shi aka kashi a ƙarshe dukkan abin da ya sadu min al-labani na nono ila jofin rabi zuwa ga cikin jaririn da ake shayarwa kuma nonon nan ya shiga cikin fil haulaini cikin shekara biyu bi ma'ana bai cika shekara biyu da aihuwarsa ba to fa innahu ka sanu wannan nonon da ya shiga cikin sa na wannan mata yuharrimu yana haramta tsakaninsa da wannan matar ko da ba muharramiyar sa bace ko ba kabilar sa bace ko ba dangi sa bace ko ba su san juna ba ta ɗauke shi ta tashi nono nonon ta ya sha a lokacin da ake shayar da shi bai cika shekara biyu ba to wannan matar ta zama uwa gare shi ba zai aure ta ba ‘ya'yan da ta haifa ‘yan uwansa ne na shayarwa ba zai aure su ba. In mace ce aka shayar, ‘ya'yan wannan matar ba za su aure ta ba dai ‘yan uwanta ne na shayarwa. Wa in masatan wahidatan ko da tsotsa ɗaya ne ba. Mai askari yake kai ko tatsowa aka aka sa a fida bulumboti aka ba shi ya sha duk ne. Kai yake ko ta hanci ne aka sa tuyo aka tura masa inda ya wuce zuwa cikin sa wa kala ila jofin rabbi ba a duba ta wace hanya ya shiga ina fata an gane ko da tsotsa ɗaya ne to ya haramta tsakanin wannan matar wala yuharimu ma urdi'a ba'da al-hawlaini amma ma urdi'a abinda aka shayar da jariri na nono ba'da al-hawlaini bayan cikar shekara biyu da haihuwar yaron wala yuharimu baya haramta tsakaninsa da wannan matan ko tsakanin ƴaƴan da ta aika illa ma qaruba minhu ma sai dai abin da ya kusanci shekara biyun nan kamar ka shari kamar shekara biyu da wata ɗaya wala wi da maka bilina ko shekara biyu da wata biyu to wannan wakila aka ce wata harai da wata biyu to wannan jikin bai gama mantawa da nono a matsayin abinci ba amma ba dole wai sai shekara biyu in an yaye ba walau kusula qawla al-hawlaini da za a yaye jariri kafin ya cika shekara biyu wanda yawanci yanzu shayarwa ba a cika shekara biyu za ma shekara biyu ita ce iyaka da Allah ya yanke haramun ne a ci gaba da bawa yaro nono bayan ya shekara biyu amma dai a iya yayewa kafin shekara biyu fadin Allah da yake wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini ai cewa liman arada an mutimar raba ga wanda yake so a cika shayarwa shi ne aka ba shi dama a cika bada shayarwa har zuwa wata biyu kuma a cikin wannan lafazin haƙƙin cika shekara biyu yana wajen miji ne da da haƙƙi domin Allah cewa liman arada ya ce liman arada yawa da kawo tasniya ba wanda za a ce mata da miji ga wanda yake so wa yake so uban da tunda shi yake tefanowa yake kawo ruwan da kike ci kike sha kike samu ruwan nonon da zaki sha in ya tafi yana so a cika shekara biyu ko an yi wata goma sha hudu ko sha shida kin ce zaki yace a a shi bai daba sai an cika wata ashirin ko shekara biyu to ba ki da magana ki ci gaba da shayarwa domin haƙƙinsa ne shi uban ɗan liman arada ga wanda ya so an yutimma ya ya cika ya ce an yutimma uwa da uba su cika ba. To idan an shayar da shi sai aka yaye shi ƙabla da kafin shekara biyu, kisalan yayewa isa ga na fi jiɗa'ami da ya wadatu a cikin yayan nan jiɗa'ami da abinci. Ko da wata goma sha biyu ne aka yaye shi shekara ɗaya. sai kuma ya saba da abinci aka yi wajen wata uku ko hudu yana cin abinci kaga har yanzu bai cika shekara biyu ba to lam yuharim ma urdi'a ba'da zalika ma urdi'a abinda aka shayar da shi na nono ba'da zalika bayan yayin nan da ya manta da nono ya saba da abinci lam yuharim ba zai haramta tsakaninsa da wannan matar ko tsakanin abin da ta haifa ko tsakaninta da abin da mijinta ya haifa wa yuharimu shayar da jariri nono yana haramtawa tsakanin matar da ta shayar da 'ya'yayenta bilujuri ta hanyar fida ko bulungoti ta gane ya yi wasu uɗi da kuma tsure tatsowa aka yi aka tsura masa ko tatsowa aka yi aka ɗiga masa a hanci ya wuce makogolansa ko tatsowa aka yi aka zuba a fida aka shayar da shi duka yana haramta tsakaninsa da wannan matar da abin da ta yi. Wa man arba alfadiyya duk wacce ta shayar da yaro karami. Wanda ba ta aishe shi ba. Lokacin da yake shan nono ba a yaye shi ba. Ta ba shi nonon ta ya sha. To fa bana tu tilkal mar'ati ƴaƴa mata na wannan matar. In namiji ne aka shayar kenan. Tunda fadiyan aka ce. wa banatu faliha da ƴaƴa mata na mijinta mijin kuma mata kaddama wanda ya gabata da ya aure ta ya mutu ko ya aure ta ya sake ta yanzu ta auri wani ƴaƴan wancan mijin ta kaddama da ya gabata au ta akara ko kuma wanda ya jinkiri nan gaba zai aure ta in wannan mijin ya mutu ko ya sake ta ikiwatul lahu duk ƴan uwansa ne waɗannan ƴaƴa matan babu aure tsakaninsu ka gane ai amma a wannan gabar akwai bayanin da ni asfari ya shi ne risala ya kawo shi a dunkule ne banatu faliha ma ta kaddama ƴaƴan mijinta da ya gabata to akwai sharaɗin ma'a baƙa'in labari tare da wanzuwan nono kaga da abin da ake nufi ta aihu da mijin da ya gabata dan yana jariri tana shayar da shi sai ya sake ta ba ta yayi ba kuma ta gama idda akwai mata da tana jini tana shayarwa ta gama idda ba ta yayi ba ta yi aure ba ta yaye ba wannan nonon yana nan tana shayarwa sannan a wannan halin ta zo ta shayar da wani ɗan da ba naka ba to ƴaƴan wancan mijin ma ta kaddama da ta'akhara wanda ya zo yanzu daga baya duka ikwatul lahu ƴan uwansa shine akwai kaddara ma a baƙa'in labari saboda me shi nono dama yana zama yana zama abinci da ruwan sha a jikin jariri shi kuma lokacin da miji yake saduwa da iyalinsa wannan maniyin yana bin jikinta wani ya zama jini a jikinta wani ya zama ruwa a jikinta ina fata an gane to wannan maniyin nasa da yana so a jikinta har ya biyo jinin jikinta inda Allah ya gama da min baini farsin watamin labanan khalisan sa'igan li sharbi an Allah yake fitar da shi tsakanin timbi da kuma jini min baini farsin watami kuma sai ya fito da launi khalisan tatacce fadi ba launin jinin babu karnin jinin ba launin kashin da yake cikin timbi babu launin babu warin kashin wannan sai Allah ba Allah ba yanda ba wanda ya sai wannan tsakanin kashin tumbi da jini na jiki a fitar da nono kuma ba karni ba launin jini ba launin kashi ba walin kashi ba walin jini khalisan sa'igan kuma mai daɗi lishari ne daga wajiza kuma kowane nono har na dabba haka Allah yake fito da shi ya zama sa'idan mai daɗin hadiya da shari bina ba kana ta kana haɗa rai ba har da zaki kamar an sa suga a cikin nuna da aka tatso shi yau to wannan sai Allah sai kaɗai ke da wannan iko to saboda wannan na so da maniyin ya yi a jikin wannan matar na wannan mijin takaddama da ya gabata auta a kara ya bi jikinsa shi ma ya zama jini to ya zama ɗan uwansa kamar shi ya aike shi ma mijin ƴaƴan wannan mijin sun zama ƴan uwansa domin akwai irin jininsa shi ma a jikinsa duk da ba shi ya aike shi ballatana ita matar da dama a jikinta nonon ya fito ita ma sai da yiwu ta jininta sannan ya sha a lokacin da shi ma in ya sha kuma nonon yana zama jini a jikinsa yana gina jikinsa amma lokacin da ya zama an yaye shi to abinci ne yake gina jikinsa ba nono shi yasa ba zai haramta ba in bayar an yaye ina fata wannan hikimar haramcin ke a ina muke wani akihi ne kahu banatiya amma ya halatta ga ɗan uwansa wanda bai ta nuna wannan matar ba ne kahu banatiya ya auri ƴaƴan wannan matar in bai aure ta ba ya ma auri matar ita kanta ba laifi ne ya auri uwarta ma ɗan uwansa da suke ko uwa ne ko sabaye suka fito amma wancan wancan shi kadai ta shayar ba ta shayar da wannan ɗan uwan ba to shi zai iya auren wannan matar wanda bai sha nonon nata wato haramcin ya takaitu iya wanda ya sha nonon da wacce ta shayar da shi bai shafu ɗan uwansa wanda bai sha nonon wannan ɓangaren ɗa namiji aka yi magana wa ma'arba al-sabiyya wa man arba al-sabiyya kan fa wata kuma ƴa mace ta shayar to ita ma ƴaƴa maza na wannan matar da ƴaƴan mijinta maza da ya gabata da wanda zai zo nan gaba ma a baƙa'in labari su ma ‘yan uwansa ne ba zai aure su, ita ma ‘yar uwansu ce ba za su aure ta ba. Duka ɗaya ne, alhamdulillah, sai ne. Hashiyatul Adamu. amma ban da ana sai ya sha wani wani da da bututu shi ne bulumbosi kasan bulumbosi yawwa shi ne fida da turanci shi da tsire tasowa aka aka tsura masa da ƙarfi ina za mu tashi tafi na nawa hashiyatul adawi ɗari da saba'in daidai to ina za mu tashi na tatimimun eh tatimimun cikawar hukunci abin da shi mai risala bai kawo ba wannan ba sharhin lafazan risala ba ne kamar ya bar wani ɗan guntun bayani da bai kawo ba shi mai risala saboda haka shi mai sharhin zai masa tatimimi kamar itimamun ne duk mala tatimimun da itimamun abu da cikawa auratun rajuli shi kalaicin namiji yana suratu daga cibiya ne ila rukubati zuwa gwiwa wa huma amma ka sani cibiya da gwiwa su su biyu gairu dakilaini fiha ba su shiga cikin tsiraici ba alal mashhuri a bisa kauli mashhuri in an yi magana da ma'anar ila a babinta na ila haka na an yi amfani da min a babinta na min mina surrati daga cibiya kaga daga bakin ta kenan ba har da cibiya ba ƙasan cibiya zuwa saman gwiwa shi ne tsiraici shigar da cibiya da shigar da gwiwa a gairu dakile ne ba sa shiga fiya cikin tsiraici amma fa alal mashuhuri a kauli mashuhuri akwai kaulin da ba mashuhuri ba kamar wanke kafa ne a alwala da idan sawu ko zuwa idan sawu ko wanke hannu a alwala zuwa gwiwar hannu ko hadda idan hannu Qur'ani ya ce wa aydiyakum ila al-marafiqi ya ce ma al-marafiqi ba kafa kuma yace wa arjulakum ila al-ka'abaini ya ce ma al-ka'abaini ko to amma abin da ake gudu kar ka zo ka ce za ka tsaya ila kuma baka kalaso ba kaga kuma nan ka bar domin tahdidi yana da wahala iyakan cewa ka yi daidai yadda aka ce baka gota ba baka gaza ba yana da wahala musamman a mutanen mu yanzu da ake gaggawa shi yasa manzon ka sai a dauke ta kawai da ma'anar ma'a ma'al mirfaqaini ko ma'al ka'abaini to shi ma wajen suturar da kayi hada da cibiyar kalifi ka hada da gwiwar ya sako kasa da gwiwa da ya fi saboda ne musamman gala wankewa ma in kai iyal da ka wanke yana nan amma tufafi yana iya sauka ko wajen ruku'u da sujjada zai iya ɗagewa daga ilal ilal ilal rukuba ta yi ya zo har cinya ta bayyana amma da ya sauka ko da ya ja dai wata ila zai tsaya ila din ba zai bayyana cinya ba amma dai iyakan cewa da yake mashuhuri cibiya da gwiwa ba sa shiga cikin tsiraici wa auratul hurrafi tsinaicin yantacciya kamar da ya gaya maka a baya balagaggiya duk da nan bai kawo kalmar balagaggiya ba jami'u badaniya baki ɗayan jikinta ne tsinaici har gashin kanta har kunnanta illal wajha wal kaffaini sai fuska da tafufukan hannu su kaɗai ne ba tsirara ba a jikin mace yantacciya balagaggiya wa auratul amati alƙinni tsiraicin baiwa alƙinni wata take gairu sha'ibatul hurriya baiwa ce zalla ba ta jin wani ƙanshi ko wani kamanni na aiki ba baiwa ce mudabbara ba ba baiwa ce mukataba ba ba baiwa ce almutaqatu ila ajalin ba ba baiwa ce almutaqatu ba'daha ba ka gane ai baiwa ce ƙinni لا تنتهك بوجه من وجوه الحرية بعد تكثر وتفزك daga cikin fuskokin yanci ita ce al'amatul ilmi wa man fiha sha'ibatu hurriya da wacce take da kamannin yanci shine wata muka lissafa mukataba ko mudabbara ko almutaqatu ba'daha ko almutaqatu ila ajali to tsiraicin takarrajuli kamar namiji ne ka gane ai tsiraicinta a sallah da tsiraicinta a gaban ajinabi karrajuli kamar namiji ne daga cibiyarta zuwa gwiwa in ta rufe ta yi sallah ta yi sallah da sutura ba ta yi sallah tsirara ba nonanta a waje ba ma batun in ta rufe kai ma bulala za a yi mata ko a sallah a shari'a idan baiwa za ta yi sallah ta ɗauko mayafi ta rufe kai to ubangiji ta yana da dama ya ladabtar da ita tana kwatanta kanta da yantacciya yaushe kika sami yanci da har za ki rufe kai za a mata bulala saboda ta wuce matsayinta tsiraikin ta karrajul kamar yadda muka siffa da tsiraikin na mutu daga cibiya zuwa guwa in ta rufe ta yi sallah sallah ta ta inganta in ta zauna a gaban ajinabai wanda ba muharramanta ba ba mijinta ba ta rufe daga cibiya zuwa guwa ta ballonanta a waje ba ta yi laifi ba har a wajen Allah ta rufe suturar da aka wajibta mata rufe ka gane ai to amma malam ya takaita mai askari ya ce maka amma an so ga ummu walada in za ta yi sallah ta rufe kanta musahabi ne a cikin askari mun dai za ka ji saboda ita ne la budda ɗayan biyu sai ya faru da ita ko a ‘yan tata ko kuma daga mai mamallakinta ya mutu ta samu ‘yanci ita ummu walada ita kadai an ce an so shi ma ba dole ba in ta zo sallah ta rufe kanta sun baka tamal baba sannan malam mai risala ya cika wannan babi na suturar mai sallah bi mas'alatin da wata mas'ala laifat dakilatan ta hata tarjuma wanda ba ta shiga ƙarƙashin wannan tarjama ta bayanin tufafin mai sallah kanal ansabu mafi dacewa abin da ya fi dacewa dai ya kasance zikiruha ya ambace ta fi sifatul amali fi salatin siffar yanda ake aiki a cikin yin sallah tunda zai kawo babu ma yuqalu fi salah da can ya kamata ya kai wannan mas'alar to amma hali na musuntaka dama da adam kada yake bai cika goma ba sai ya kawo shi a cikin babun da ba nasa ba babun da ya shafi yin sutura ko tsarkin ruwa da sauransu shine kalmar wahiya ita ce wato bashiru da kafai hal arada fi sujudi misala rajul wai mace in ta zo sallah tana dafa ƙasa da tafuffukanta guda biyu a cikin sujjada za da shi ba'du nuski ko kuma tamu ne a wata nuska ya ƙara misalar rajuli kamar namiji yanda namiji zai fito da hannunsa ya dafa ƙasa ita ma ba a ce sai dai ta cikin lufaya ko cikin hijabi ta dafa ƙasa ba ta fito da hannunta ai nan ba tsare ki ko yawa kadda zira'i ya bayyana shi yasa ake san riga ta fi ko kuma irin hijabun nan da yanzu mata suke mai hannu za a sa roba kuma a bakin hannu su suna yi dan gayu amma ya fi dacewa da suturar yin sallah da suturar ya mace in za ta fita domin kif yana kama nan kuma baya sauka to irin wannan kaga za ta iya dafa ƙasa da shi babu matsala wa wajuhu zikiruhu laha fuskar ambatan wannan mas'ala huna anan da annahu lamma kana bainaha wa baina qawlihi ko yayin da tsakanin wannan mas'ala da fadin sa da yake tasuru zuhura qadamaiha tana isuturce mabayyanin duga diginta sai zama munasabatan zikirwa yana ga ya dace ya ambaci wannan mas'ala ya takallamu sai yake zance ala bayanin ma yastamilu alaihi wudu abu sa bayanin abin da alwala take kunsa gare shi wa bayani ma taqaddama ala wudu da bayanin abin da ya gabata akan alwala to fa qala alhamdulillah sai ne akwai asan ina za mu taji ina mu bara ku أكثر مبارك هنا شو مسألة دي ina za mu tashi fasulun tafi na ɗari uku da tisa'in da shida askari tahammulu shahadati ɗaukan ba da shaida farbu kifaya farilla ce ta isuwa idan wani ya je ya tsaya ba da shaidar nan kai da ka sani abu ya faru a gabanka ya sauke maka farilla in dai shaidar za ta tsayi da shaidarsa illa an yi kafafa watal haƙƙi sai dai an yi tsoron tserewar haƙƙi in kai baka je ba fa to haƙƙin mutumin nan zai iya salwanta tunda ba wanda ya shaida sai kai ko kuma shaidun da suka shaida ba adalai ba ne kai ɗin kana cikin adalai guda biyu da za su ba da shaida in ka ƙi zuwa ka ba da shaida to haƙƙin wani fa zai iya salwanta a dalilin ƙin ba da shaidarka to fa ya ta'ayyanu ɗaukan ba da shaida nan yana zama fardu aini shine ya ta'ayyanu yana zama wajibi ya tashi daga fardu kifaya ya koma fardu aini wa sharɗuhu shi sharaɗin karɓar shaida ko ba da shaida فيتعين هو وشرطه شرط بعد شهادة ko sharaɗin karɓar shaida na farko a islamun musulunci a kotun musulunci ba karɓar shaidar kafiri wal hurriyatu da yanci ba a karɓar shaidar bawa wata kalifu da balaga da hankali shine takalifi akwai ya tsakanin lamun da fa'un to duk wanda babu ya sa eh kai naka ai yawa wattakalifu da kuma balaga da hankali wal adalatu da adalci mutum ya zama ba fasiki bane ba dan giya bane ba kwalawo bane ba makalaci bane ba dan tata bane wa ma'alfati ta'amuliha ko wa ma'arifatu tahammuliya da sanin yadda ake ɗaukar shaidar wa ada'iha da kuma yadda ake ba da ita duka wannan sharaɗi ne wata ya ƙuduhu da faɗakarsa shi wanda yake ba da shaidar wato wayewarsa ba an kashi gaba alƙali ya kama karkarwa mulinsa tana rawa ya lasa maganin wadda tsoro ya kama shi a wanda yake a faɗake wayayye wa hibru muru'ati da kiyaye mutuncinsa ka gane ai bayan adala mutum ne mai kame mutuncinsa baya tafiya yana gafkarar rake a layi yana yana shan rake a layi baya zuwa ya yaye wando a titi ya tsuguna ya fitsari a layi ana ana lura da wannan wajen kalmar shaida sai ya kiyaye mutuncinsa baya shiga karo ba shanu baya shiga abin da bai shafe shi ba yana kaffa kaffa yana kame mutuncinsa wanci ma wa'ati maluhu da amincewarsa an amince masa fi gadabi cikin fushinsa ko an zage shi a gurin ko an ci mutuncinsa ko an gaya mar bakar magana ba zai fushi ya faɗi saɓanin abin da ya sani ba duk da adali ne yana da adala an amince masa cikin fushinsa ba zai iya faɗar abin da ba shi aka yi ba ko da an fusata shi la yuttahamu bi mahabbatil mashhudi lahu ba a tuhumarsa da son wanda zai ba da shaida gare shi wanda yake da haƙƙin zai ba da shaida a maida masa haƙƙinsa ba wani amininsa ko wani abokinsa ne na kudda kulba kasa akwai adifa a ɗabi'a ta ɗan adam da take rinjayar mutum ya karkata zuwa da abin da ya saba ko abin da ya fi so to ba a tuhumarsa masoyin wanda zai bada shaida gare shi ne akwai mimun a tsakanin lamun da shinun din nan wanda bai sa bai sa almashhudi ne shi kamar ashuhudi ne ko wanda babu mimun ya saka لا يتهم بمحبة المشهود له باء تهمة تسويا والذي بعد شيدا غريشي أو أداوة المشهود عليه ko kuma gaba da wanda zai bada shaida a kansa wanda za a kwato haƙƙin a wajensa a mayarwa wancan dama ba makinsa dama ba ba zaman doya da manja suke ba a tsakin nasu babu tsakuwa dama ba irin wannan zaman suke ba ba a tuhumarsa da ƙaunar wanda zai bada shaida gare shi ko wanda zai ba da shaida a kansa wal aqaribu kaga makusantan dangi kamar ruwa da ƙani ko dan kawu da dan kawunsa a dan kawu da kawunsa ko ƴaƴan maza ko ƴaƴan mata kal ajanibi kamar mane santa ne kamar ba abun da ya hada ni da kai na dangin uwa ko dangin uba zaka iya zuwa ko mu tagwaye ne ka ba da shaida a kaina inda ka tuka wacce sifofi ni ma zan iya ba da shaida a kanka fil kabuli cikin karɓar shaida ba cikin nasaba ko cikin zumunci na haƙƙi ba cikin wa'adizar ƙurba haƙƙahu ba a wancan yana aiki in dai cikin karɓar shaida ne da ɗan uwa da bare duk da yi illal walidaini sai dai iyaye guda biyu ba za su ba da shaida akan ɗansu ba ko sun cika waccan sifa ta adala saboda kar a'ifa da tausayi na iyaye ya sauke su su faɗi su ɗaure wa ɗansu jiki wa in ala iyayen nan kuma ko da uban nan ko uwar ko da ya ɗaukaka ko kaka ne kaka ai ya fi son jika ma akan san da uban ɗan yake ko yau ba za ka shaidar kaka akan jikarsa ba ko na wajen uwa ne kuma kakan ko na wajen uba walwala da haka nan banda da shi ma ba zai ba da shaida akan iyayensa an toshe hanya biyu hanya ta farko dai ba zai ba ba shi damar da zai karkata ya ƙi faɗan gaskiya ba don suna iyayensa ko don yana ɗansa sannan kuma an toshe hanyar da za su ja haushi ka ko shi gaba da shi kamar ni yanzu a kotu ka je ka ba da shaidar da za a ɗaure ni bayan ni za a yi maka sai da tsine ma to an toshe wannan kofar ba sai an yi ba sannan za ka tsine masa to shari'a ma ba ta yarda da ya ba da shaida a kanka ba ba shi kenan ba yawwa ka san ai Allah ya ce in za ku ba da shaida ku yi gaskiya walau alal walidaini wal aqal zina Allah ya ko da akan iyayenku ne da makusanta to kawai ku yi adalci wajen ba da shaida to wannan a cikin zance ne haka amma a gaban kotu ba za ba karbi shaidar babban lantana ka ki faɗin gaskiya shi wannan walwalar da da aka ce ba za a karbi shaidarsa ba akan iyayensa wa in nazala ko da ya sauka jika ne kenan can ba an ce wa in alaba kaka kenan wannan kuma dan wa in nazala ko da ya jiɗa yawwa jikansa ne ba zai ba da shaida akan kakansa ba wa kullum min zogani da kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata biyu ba za a karɓi shaidar sa ba lil akari ga ɗayan ba za a karɓi shaidar miji akan matarsa ba ba za a karɓi shaidar mata akan mijinta ba wa sayyidi li arqaihi haka nan ba za a karɓi shaidar ubangiji game da bayinsa da suka yi laifi aka kasu kudu da ma a cikin sharaɗi ba maganar karɓar shaidar bawa ai balagana ce ba a karɓar shaidar bawa ga ubangijinsa akwai maganar alhurriya a cikin sharaɗin shaida dama bawa baya ba da shaida to amma shi a sayyid ubangijin bayi ba zai ba da shaibara ba da alƙayi ga bayinsa wa sahiba jahdin da ma'abocin bin bashi libidiyanihi ga wanda yake bin sa bashi to kama faɗi saɓanin mana ya zo ya ce sai ƙarya da kuɗin ka idan yana bin ka bashi eh to ba za ka ba da shaida a kansa a gaban kotu ba libidiyani hil muflis ga wanda yake bin sa bashi kuma al muflis wanda an yi gwandan dukiyarsa kaga Allah Allah kake ka samu yanda za ku rabu wa wasiyan da kuma mai rukon maraya wanda aka masa wasici na rukon maraya ba zai yi shaida yatimi yi ga malayansa ba ka gane ai amma shi malayan zai iya yin shaida ga wasiyinsa ai ba shi a yi shi ba wani kila ma haushin da yake ji ya rike ma dukiyar uba ya hana shi ya wataya ya yi abin da ya ga dama yawanci za ka sanar da malayi suna jin haushin masu rikon musamman hada da dukiya suna ganin kawai ya hana su rawar gaba hanci wanzu ya mutu kawai a basu su fanta ma su hole shi ya zo ya rike yana tattalin dukiya to amma shi din saboda tausayin malaya din ba za a yi da aka rabu shaidarsa akan malayansa wasu ala da maroka ba za a yi su ba da shaida ba maroƙinka ne yana ma bambami kana ba shi kuɗi kaga aka kawo ka kotu aka ce shi da shaida ai ba zai faɗi abin da zai sa a ɗaure ka ba saboda an ɗaure ka shi ma ya ɗauru dan a sautar ka yake samun na sefa ne ba a karɓar shaidar maroƙa wa man fi iyali da duk wanda suke cikin iyalinsa in akwai wasu baloli a gidansa da suke cin abinci ko yake fitowa da tuwo yana ciyar da su to su ba za a karbi shaidar su a kansa ba dan ba za su ba da shaidar da za a daure ba gobe su kwana da yunwa aure da fawu ma'arratar ko kuma a shaidar tasa in ya zo ba da shaida yana tunkuɗewan wata tuhuma an nafsi da ake yi masa na na ku akwai nafsi duk wanda babu nafsi ya rubuta a sama to wannan ma daban sai ka sa wodin nasabi din an nafsi an nafsihi wa nasabihi ka gane ai yau kai da akwai nafsihi ba to wanda babu ya saka ya sa a saman hannun zai tunkuɗe wata tuhuma an nafsihi ga kansa wa nasabihi ko kuma ga nasabarsa yawa to ya kamata a sa a wurin yawa an labdi au nasabihi duka dai alaji ne zai tunkuɗe wata cuta an labdi ga kansa au nasabihi ko nasabarsa in bai zo ya ba da shaida ba to nasabarsa za ta yanke zai zama ɗan shege kawo ku ai nasaba ta ɓaci to ba za a karbi shaidarsa ba wajen tabbatar da nasabar ta shi a nemo wasu shaidu da suka shaida sanda aka ɗaura aure in ya shaida a gaban sa aka ɗaura auren uwarsa da ubansa a kai ya zo ne bayan fatiya ai kafin fatiya kaga a nan ma zai zai zai ƙara faɗawa zuwa wa badawiyan haka nan mutumin ƙauye dan mutumin badawai baya ba da shaida ne ƙarawiyin ga mutumin alƙarya mutumin birni dan ƙauye ba zai ba da shaida akan ɗan birni ba illa shi katilin sai abin da ya shafi kisa wannan sun saba gani a ƙauye wata kila shi ma ya taɓa kashewa ko an kashe a gabansa su sun saba kisan kai mutanen ƙauyuka daidai dai daga ta shafi kisa za a yi ta a kotu a gari kuma ta shafi mutumin gari zai iya zuwa ya ba da shaida don ya waye a cikin wannan harkar aujirahin ko launi wani ya harbi wani da kibiya ko ya sari wani da adda ko ya karya wani ko ya talgada wani to zai iya zuwa ya bada shaida akan abin da ya shafi jinaya dai kawai abin da ya shafi zubar da jini wa waladin zina haka nan ɗan zina baya bada shaida fi a cikin zinan a cikin shaidunka hudu da ka kawo ka gai wani ya yi zina ka kawo shaidu uku da aka bincika ɗaya daga cikin shaidun naka uku da kuka zama hudun ɗan zina ne to dukkan ku ukun za a muku bulala tamanin tamanin haddin ƙazashi inda shaidar ku bata cika ba amma fa fi cikin zina za a iya karɓar shaidar ta cikin harkar dukiya ko cikin kisa ko cikin bashi ko kowane irin hukunci inda ya cika wancan sifa ta adala za a karɓi shaidarsa amma banda abin da ya shafi zina don shi ma ta wannan hanyar ya fito wa ƙazifan da mutumin da ya yi wa wani ƙazafi ba da haddi bayan an masa haddi shi ma ba za a karɓi shaidarsa ba duk da akwai saɓani wasu sun ce cikin abu da shafi zinan ne ba za a karɓi shaidar wanda ya yi ƙazafi aka masa haddi ba wasu kuma sun ce a'a cikin kowace shari'a ma ba za a ƙara karɓar shaidarsa ba inda Allah ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan kuma a cikin haddin kazafi ne duk wanda yayi wani kazafi aka masa haddi to Allah ce kar ku ƙara karɓan shaidarsa har abada Allah ce har abada amma wasu ka ce cikin zina ake nufi tunda yanzu a cikin zinan ne aka masa haddin to duk sanda ya ƙara kawa wani yayi zina kar a karɓi shaidarsa har abada wasu kuma ka ce ya mutlaki ne cikin komai malam ya ɗauki wannan ƙaunin wa qazifan ba'da haddihi wanda ya kazafi ba a masa afuwa ba aka kashi kara har aka masa hajji bulala tamanin to ba za a kara karɓar shaidarsa ba wa shahidar zuri da mai shaidar zur wanda ya taɓa yin shaida an bincika an ga ƙarya ya yi da gangan yana sane ya yi shaidar zur to ba za a kara karɓar shaidarsa ba to ga sharadin illa an ya tuba shi ma ya yi istisna'i da ƙarifan ba da hajji da shahidar zuri ya kawo alifin tasniya a istisna'i sai dai in sun tuba da yin kazafin ko sun tuba da shaidar zurdin to a nan shi ma za a iya karɓar shaidar to alhamdulillah to sai illa an ya tuba sai dai in sun tuba wai zahara salahu ma kuma kyautatuwar halin su ya bayyana bayan tuba bayan haddin da aka masa na kazafi yanzu ya tuba ya daina yin kazafi ya zama salihi haka nan shi ma mai shaida zutun yanzu ya tuba ya yi nadama ya daina ba da shaida a kan ƙarya to za a iya karɓar shaidarsu a nan gaba alhamdulillah sai ne أقرب المسالك شافي نوى أقربه شافي نوى to na mu na sha tara ina za mu tabi na wane watar kurukuni mun je fatari kurukuni wadda muna na sha tara har yau kake ne to ka tarki rukuni kamar barin wani rukuni daga cikin rukunan sallah da aka ce wala yi sarki qabliyin an suna tani wa sajadahu in qaruba wa illa faqada da aka ce wa badalat in kana an salasin wa qala sallah tana baci idan abin da ya jawo qablin nan game da sunna uku ne aka bar qablin wa qala kuma lokaci yayi tsawo sallah ta baci yace ka tarki rukuni kamar barin rukuni ne ya manta fatiha a wata raka ko a rakawoyin sallam ko ya manta ruku a wata raka ko ya manta wata sujjada a wata raka ka gane ko ya manta sallama ita ma rukuni ce bai tashi tunawa ba sai da lokaci ya yi tsawo bayan ya bar gun sallar to sallah ta ɓaci sai ya sake ka wata darakahu amma zai riski wannan ƙablin in lam yusallin in har bai sallama ba idan rukunin ya bari ka gane ai ya bar rukuni a wata raka'a ta farko ko ta biyu bai tashi tunawa ba sai da ya zo raka'ar karshe kaga mahallin talaki ya tsere masa ko to zai iya riskar wannan rafkanuwar tasa in lam yusallim in da yi sallama ba min al-akira daga raka'a ta karshe in ya tuna zai iya yin wani abu ya tashi ya karo raka'a su kutum irin waccan zai musanya waccan mai rafkanuwar rukunin da cikakkiyar rafa in mai fatiha da sura ce ya bar rukuni to wacce zai kawo a yanzu mai fatiha da sura ce in a bayyana ce a bayyana zai kawo ta in mai fatiha ta kadai a asirce ita zai kawo a asircen aulan ya aƙid ruku'an ko kuma a'a zai iya jefar da ita ya mai da wannan ta koma waccan idan bai kudura ruku ba min gairi ha daga watanta abin ya faru a raka'ar farko ya bar sujjada ko ya bar fatiya ko ya bar ruku yanzu ya yi sujjadu ya tsago yana raka'a ta biyu a tsaye yana karanta fatiya da sura sai ya tuna wata raka'ar fa ya bar ruku ko ya bar sujjada guda ɗaya ko ya bar fatiya to yanzu tun da kulla ruku ba min gairi ha daga wata raka'a da ya rakanuwa to shi kenan zai jefar da ita waccan ta farkon kamar bai yi ta ba yanzu kai yanzu da yake ciki sai ya karanta fatiha da sura ta koma ta zama waccan idan ya yi sujjadu ba zai zauna ba dan ya jefar da waccan sai ya tashi a ta ukun farawarsa tunda ya jefar da ta farko ita ma fatiha da sura zai kawo ta sannan ya zauna ya yi tahiya ina fata an gane fataluku ruku'in mutumin da ya bar ruku a cikin sallar farilla yarji qa'iman yana komawa tsayuwa wato ya tuna ne ya cikin sujjada ko zaman dagowa daga sujjada ko a sujjada ta biyu in ya tuna cewa ya bar ruku a watan raka'a to zai tashi ya koma tsaye ba daga ba daga dagowa zai ruku ba sai ya tsaya wa ba an ya kara an so yayi karatu da zai karanta wa yusabu an yi da sai an min alqira'ati kamar da jahannam ya kawo shine waludiba an ya qira an so ya karanta sura ko wasu ayoyi daga cikin sura kafin ya yi ruku'un nan da ya manta wa raf'i minhu ko wa raf'i ne ko wa raf'u wa raf'i minhu amma dagowa minhu daga wannan ruku'in da yayi can ba an ce fataliku ruku'in ba yarju qaima wannan kafin ya kulla wata raka'a ne amma mutumin da sai da ya dago minhu daga ruku'u na wata raka'a sannan ya tuna cewa ya bar wani rukuni a raka'ar baya to yarju zai koma ne muhu daudiban ka gane ai yana mai agowa kafin ya miƙe lokacin da ka yunkulo yana mai yunkulowa ba zai miƙe tsaye ba zai kama gwiwarsa saboda me sai da ya kullar ku a raka'ar baya yanzu a raka'a ta biyu ne har yanzu dai mahallu talaki bai tsere ba aya ta illam yakun illam takun min al-ula yayi au kalan minhuma a cikin ahlari ko a raka'a ta biyu ne ya kullar ku'u ya warware har ya tafi sujjada sai ta a raka'ar farko ya manta wani rukuni to shi ba yanzu qa'iman bane yarji'u muhu da ba zai kawo zai dawo ne a duke idan ya ina yana dagowa kafin ya miƙe sai ya kama gwiwa ka gane ai wa sajidatan to alhamdulillah tariku sajidatan wa sajidatin ba yawa mudafu ilai ne kamar da muka ce wa tariku ruku'in nan zai zama wa tariku sajidatin to alhamdulillah sai ne Allahu alwadu na'am Allahu alwadi kabri ne na hudu shafi na nawa to ina ne namu mu to 56 mu namu kace tabridi na nawa tamridi na hudu kawin sab'a jumalin ka kasantar da jumloli bakwai bi kullin min harfin min hurufil jarri ga kowane ɗaya daga ciki yana ɗauke da harafi ɗaya daga cikin harfofin jarra allafi ta'rifuha wanda ka santa a karatun baya shine alba'u ala ila min an da lamul qasmi da sauran wasauti hadhihi al kuma ka cika mana wannan harufa da ba su su bakwai ne kowace jumla daya da zama tana dauke da ɗaya daga cikin harufa na jarra guda bakwai kaga aka samu jumloli bakwai an samu cikar huruful jarri guda bakwai tabriri na biyar ista'amil asma al-atiya ka aikata sunaye masu zuwa fi jumalin tamma cikin jumloli cikakku bi harfi yakunu kullun minha majruran bi harfi jarri ta yanda kowane ɗaya daga cikin su yake kasancewa abun yi wa jarra da wani harafi na jarra ga sunayen nan al'ardu ƙasa ka gane ai to ana so ka kawo jumla ta zo a ƙarshe da kai sanya ta cikin jumla kuma ta zama majrura bi harfi jarri kamar ka ce yadkhulu al-ma'u fil ardi an yi ruwan sama a ina yake bacewa ba kasa yake shiga ba to zaka iya cewa yadkhulu al-madaru fil ardi ruwan sama yana shiga da cikin ƙasa kaga nan al-ard ta zama majruriya bi harfin jarri kuma harfin shine fi as-sama'u ko sama zaka iya kawo ta harfi wato a suna majruri da wani harfin jarra ka gane ai al-ma'u ruwa al-qalamu al-qalami al-babu kofa al-kuratu qallo bol kenan asharru Allah ya raba mu da shi almanzilu masauki ko gida duka waɗannan sunaye ne to ana son kowane ɗaya ka gina shi a cikin jumla ya zama kuma majururi da wani harafi na jarra alhamdulillah sai me dari da hamsin da biyu tamrini na hudu ko tamrinin fil insha to shi ne tamrinin fil insha tamrinin na biyar shafi dari da hamsin da biyu ajib an al'as'ilati al'atiya ka amsa game da wasu tambayoyi masu zuwa guda biyar bi haifu sai da tastamilu kullu ijabati sai da kowace amsa ɗaya da zaka kawo tana kunshe ala alamin ga wani suna alami marfu'in abin wa rufu'a tambaya ta farko mallazi yarwi araba misra menene abin da yake shayar da ƙasar misra menene abin da yake shayar da ƙasar misra tambaya ta farko sai ka sai ruwan nili dukokin nili shine arzikin su da shi suke noma noma suke rani da damuna kaga annilu suna ne alami man allazi bana al-haram al-akbara wane ne wanda ya gina gidan tarihi mafi girma a misra in ka samo sunansa dama a jami ne alami ne ba larabci ba ne tun zamanin su na kan na kibdawa ba mu san sunansa ba mu amma su ni surawa da aka littafin don su sun san kowa na uku ma akbara sugurul misriya shi ma ma din istifhamiyya ba ta ajibiyya ba ce ba nafiya ba ce ba bayaniya ba ce ka san ma din iri iri to anan tun da an yi kwashi ma a ƙarshen jumla yana nuna maka istifhamiyya ce ma akbaru suguri kenan idan istifhamiyya ce to akbaru zai zama ma akbaru amma idan da ta'ajibiya da za ta yi ma akbara al'ajabu abin da ya girmama abu kaza amma da ke safaniya ta rufu za ka mata ma akbaru sugurul misriya menene mafi girman kofofin ganuwa na garin misira a sugur asalin kafa kofar gari da ake a zamanin da da ake yin ganuwa a gari to wata ce mafi girma wanda suka san misira sai su ba mu abu manin lazi kasu kowace kofa ai da sunanta duk kasa da kasar da ake ganuwa ko kano akwai kofar babba dan agundi akwai kofar ruwa ko akwai akwai kofar mata to akwai kofar mata kofar nasarawa kofar kabuga kofar waika gadan kai duk dai yawwa kowace kofa da sunanta da an ambace shi an san ita kadai ake nufi da wannan sunan to haka nan dukkan birni na tarihi kowace kofa da sunanta to wai mene me sai ta mafi girman kofofin garin Misra man alladhi khadda madinat al-qahira menene abin da yake fanci birnin al-qahira wanda sauran birane ba su ne man awwal khulafa'i bani umayya to gala wannan wata kira wanda suka karanta tarihi musulunci sa iya sani wane ne farkon halifofin banu umayya ka ce sai na usman ibn affan radiyallahu anhu yayi mana shi ne awwalu khalifa min khulafa'i bani umayya eh wannan kuwa abin da mai risala ya gaya mana yace wal azadu sani ahadathu ahadathu bani umayya ai aka ya gaya mana mai sharshin samurud dani yace ya ali usman ibn affan domin yana cikin kabila ta banu umayya sai ta dala banu farkon halifa daga cikin kabilar su sai mu ce shine sayyidina usman kaga suna ne alani ko usman alani to alhamdulillah ko ni ko ta alini to muta alinan ce kula ne تعليم المتعلم نعم إذا لا متاجي وأنشدت ما يرى واقع لغيره قولي إمام شافعي وأنم بعتوا إمام شافعي بس بعوض أن يأتي مكة للإمام شافعي بس وأن لغيره الله شكرا تمنيت أن تمسيه فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون yana cewa tamanne ta kana guri an tumsi ka maraita ko ka zamanto faqihan masanin fiqh munaziran kuma mai yin nazari a cikin dukkan littafi ka dauka ka bude zaka karanta ka fanci me aka rubuta kana gurin wannan amma da gairi a na'in ba tare da wahala ba kana so kana kwanci akan gadonka kawai ka zama faqihan munazira ba tare da ka sha ruwa ka sha rana ka sha iska ka sha dari ba baka shaki tokar gargari ba haka kawai baka ci gajala ba baka kwana da yunwa ba baka ɗaura ragga ba baka rasa sabulun wanki da sabulun wanka ba haka kawai a gudun ka zama faqihan munazira kai yace wal jununu fununu ashe hauka ma fanni fanni mun samu ɗaya daga cikin fannonin hauka wata da ba mu san ta ba wal jununu hauka fununu fanni fanni ne ga wani fanni mun samu mutum yana so ya zama malami amma ba tare da ya sha wuya ba wannan wani wannan wani fanni ne na hauka wala naktisabu limali duna mashaqqati iktisabu limali tsururutar dukiya ko tara kuɗi walaisa baya kasancewa duna mashakatin ba tare da wahala ba kowa ya sani neman kuɗi yana da wuya tare dukiya yana da wahala tahammaluwa amma duk ka jure wannan mashakar tahammaluwa ka iya jurewa ka yadda ka kwana a ƙauye cikin ɗari ko ka kwana a bayan gari a ne suna wancan garin na gaba da guru ka yadda ka kwana a gurniwa a mota sauro da ɗari ya doke ka wace gari ka shigo gashiwa da kaya ka ci kasuwa amma baka yadda ka je ka ta wahala wajen neman ilimi wahalar neman kuɗi duka ta hammaluwa ka ɗauke ta ka jure mata to fal ilmu kai kai kunu shi ilimi ta ya zai kasance baka sha wuya ba in har ka yadda neman kuɗi sai da wahala kuma ka iya jurewa to dan me yasa ba za ka iya jurewa wahalar neman ilimi ba tunda an gaya maka ilimin ya fi dukiyar daraja da albarka to alhamdulillah sai ne alhamdulillah lokacin Allah ne haka ba a sahara idan yake kai mota kanala eh saboda sai a ce suna kukan dadi su Fatiha da Salat al-Fati Allah ya ji mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله